أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah madaukakin sarki da ya kamo wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na Minhajul Muslim za mu tashi shafi na 334 wato al-faslul khamis jumlatu ahkam wa fihi tis'u mawad al-maddatu ula fil bard wanda a wancan satin mun so mu dan karanta wasu layuka na ce in yi so sai mu tashi a kan farkon babi to wannan babi zai magana a kan wato hukunce-hukunce daban-daban ya ce sai malam ya soma da hukuncin bashi ƙar bashi tarihu alƙardu lukatan huwa alƙadu wa shar'an dafu a malin liman yantafi bihi ثم يرد بدله وذلك كأن يقول محتاج لمن يسيه تبرؤه أقرضني أو أسلفني كذا من مال أو متاع أو حيوان مدة ثم أرده عليك فيفعل حكمه القرض مستحب بالنسبة للمقترض لقوله مستحب بالنسبة للمقترض لقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم وقوله من نفس عن اخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة واما بالنسبة للمقترض فهو جائز مباح لا حرج فيه إذ قد استقرض رسول رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم آه بكرا من الإبل ورد جملا خيارا وقال إن خير الناس أحسنهم قضاء ما ليتي باشي إذا كلا باشي da lugar larabci shine a yanke abu shine alqata'u amma a shari'a an ce bashi ana nufin ka ɗauki wani abu mai amfani ka bawa wani wanda zai amfana da shi sanan wani lokaci ya mai dama da shi shi ne bashi kuma abin nan ya zama wato shi wanda zai ba da bashin ya halarta ya yi ta'amuli ko tasarrufi da wannan abu yaya misali yake kawai ya yi fakin motarsa a wajen da jina ce na baka bakin abun gani ga mai kankana a waje na je na ɗauki kankana na cewa wala na bashi bashi ƙwau ku gane ba wannan bashin bai inganta ba a musulunci zamban da ko da ita na magana ba ta fito ba yawa to duk abin da za a bada bashi sai ya zama mai bayarwa yana da iko da shi wato yana da tasarrufi a kan shi kenan mun na dau abun wani na bada bashi bashin bai bayu ba kai da ka karba ma ba za ka je ka ce wai bashi aka baka ba na sunan ka an dauki wani abu abun wani an baka shine malai mutum ya ce wani ba ni bashin kaza ko aramin kaza na dukiya ne ko na abun amfani ko na wata dabba ne na wani lokaci sa'annan zan dawo ma da shi sai ya ce e gashi na baka za ka dawo da shi bashin da aka bayar babu ajali ya fi ya fi ya fi lada ya fi alheri an san ajali ko? babu ranar dawa a baka baki a cikin da ka samu ko ka kawo kaga babu kai baka da damuwa idan kuma wanda aka ba azalimi ne kaga ya samu magayan fakewa na sai ya gum saboda ai in an ka baka bashi sai an ka samu ka kawo in ka samu ka kawa ka zama azali ai an gane yadda aka ce wa mai dukiya ya yi haƙuri ya baka lokaci to kai ma a musulunci ya ce kai ma in ka samu kamar ka yi kowa ne aka ma ba a kyale shi ba shi yasa zaka ji hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa madulul gani zulmun wato jinkirin mawadaci zalunci me jinkirin mawadaci mutum ya samu rance ya karbi rance bai da shi yanzu kuma ya samu sai ya yi gum na to kaga ya zama ya yi zama zalunci yana son yanda da bai da shi ya ce a bashi da yanzu kuma ya samu sai ya kawo idan bai samu ba kai kuma da ka bashi bashin ana son kai haƙuri ina nufin kai ta daga masa kafa kana tana ta baka lada ana dai ibada ce kake mala ce hukuncin bashi shi bashi mustahabi ne ga wanda zai bada shi wato mustahabi ne abinda shari'a take so ne mutum ya bayar saboda Allah yake cewa wane ne zai bawa Allah bashi manzal ladhi yuqulillah ardan hasanan waye zai bawa Allah rance rance mai kyau dan haka idan Allah zai biya shi fa'ida ifahu lahu ad'aha a walahu Allah zai ninninka masa sanan walahu ajrun karim Allah zai bashi lada mai yawa shine ai kafirai da suka ji haka suke gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa waya shi ubangijin annabi sallallahu alaihi wa sallama bai da na aka yahuda suka ce yana yana neman baki da yake su mahaukata ne ba su san cewa komai da kowa na Allah bane na'am Allah ya ce a bada bashin ne saboda mu da masu bada bashin Allah ya taimake mu dan Allah ya ba mu lada saboda duk kayan shi kamar sallah ne Allah ya ce mu ringa sallah dan rahama ce gare mu ba wai dan shi yana bukatuwa mu yi sallah muka ce sallah ma ba ruwan Allah na duk abin da ka san ana yi ana yi ne dan ibada Allah ya ce dan ya biya mu Allah ya sa mu kai gata Allah ya mana da Allah ma ya yarda ka ringa zuwa kana sallah sau biyar a rana ai Allah ya ma gata ba ka gani a duniyance ma duniya yanzu da za a ce gwamnan garin ku ya ce da Allah na son kullun na ganka sau biyar tsakaninka da Allah na gwamnan garin ku na ya ce kullun yana son yana son ku ringa dan magana sau biyar wataƙila duk garin ku sai an sai ka ba da labari na wani so ɗaya ya dawo har da gaggata yanzu muka rabu da gwamna duk inda aka haɗu da shi yanzu ya ga gwamna ka tuna ba wannan mahalicinka ne Allah ubangijin kowa da komai wanda ya halicci kowa da komai mai wuta mai aljanna yayi ya baka dama ka ringa zuwa gaban shi kuna gani dan gani ne tsakanin bawa da Allah hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace fatihan nan da muke karantawa idan bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim Allah yana amsa mana bawa ya gode mu bawa ya har yaje kan ihdinas siratal mustaqim har karshe Allah ya ce yayi da haka dan adam yana ganawa da Allah amma sai ji kawai kamar an sa shi dole eh saboda me dan ba mu sani ba shine ba mu sani to shine fadan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da yace wanda duk ya yayewa wato dan uwan shi wani bakin ciki daga cikin bakin cikin rayuwar duniya to shi kuma Allah zai yaye masa bakin ciki daga cikin bakin cikin ranar tashin alkiyama dan wanka bai da kuɗi yazo ce ka bashi bashi in ka bashi ai zai ji daɗi na shi ne ka yaye masa wannan damuwar ko kai kuma Allah zai yaye ma damuwar ranar tashin kiyama na oh ka bi shi da riba so dari kuwa da haka sai mala ya ce kuma wannan dangane ga wanda ya bada bashi kenan abin da zai samu sai ce game da shi kuma wanda ya karɓi bashi to karɓan bashi halal ne ja'i halal ne karɓan bashi ba laifi ba ne amma musulmi yana addu'a Allah ya raba shi da bashi Allah ka raba mu da bashi Allah kada ka sa mu mutu da bashin kowa eh don bashi ba daɗi bai sai dole ba irin bashin da ake na wannan zamani ba na sharrin ba yahudi da sharrin shaidan da iblis da ba yahudi suka hada baki suke sa mutane suna cin bashi bashin da bai da ma'ana kawai so ake sai ka ce bashi da tsaban ma ka ji damuwa wai katin waya ma wai kana da ya kare sai a ce ma wai za ka yi wai ka yi ka ci bashi kawai ku je lahira a mtn su tsare ka za ka biya kuɗi lahira na eh ka ci bashi wani ma kamanta da aka bashi bai da alheri sai dole amma yin karɓar shi halin ne mutum yana da bukatuwa mala ya ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya karbi bashi ya karbi bashin raƙumi dan matashi amma da ya tashi zai bayar sai ya ba da raƙumi kato cikakken raƙumi yadda ya fi wancan wanda ya bayar kuma ma bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya bashi da raƙumin da ya fi wanda ya karba sai ya ce wato mafiya alherin mutane su ne wanda suka fi su kyautata biyan bashi kenan musulunci bai hana in ka karɓi bashi in ka tashi biya daɗin da abin da mutum ya yi ma ka lullunta masa kuɗin ka ba shi abin da musulunci ya hana shi ne shi na ɗaya ya ce ka ba shi tsari in ka ba shi ya shi haram ko da zai baka ya ce ga dubu goma amma in za ka biya da sha ɗaya za ka ba wannan sha ɗaya ya zama riba wannan tsarin ya zama babu sharaɗi babu wato tilastawa na ya zama garin daman mutum ne wani halada za a baka da ka mutum ya karbi misali bashin ka dubu biyar kana jiran ya biya ka dubu biyar in ya kama dubu biyar haka za ka aka ce na gode ba ka bukat ba ka neman komai da ya zo sai ya baka dubu ashirin ya ce dubu biyar naka dubu sha biyar kuma na baka sai ka karɓa ka ce alhamdulillah na gode na nan babu komai dai babu komai kuma hal shi ya samu lada kai ma ka samu lada hmm sharadi shine in an sa sharadi ya zama riba eh in kai ma ka sara lalle in yazo da dubu biyar za ka riga kallon aljihu shi ina sauran misali to wannan ya zama riba za ka ci mala yace shuruduhu shurudul qardi hiya an ya'rifa qadar an an ya'rifa qadar al-qardi bi kaylin aw waznin aw adad an ya'rifa wasfahu wa sinnahu in kana haywana an yakuna a ba'adiha an yu'rifa an yu'rifa qadar al-qardi bi kaylin aw waznin aw adad أن يعرف وصفه وسنه إن كان حيوانا أن يكون القرد مما يسيه تبرؤه فلا يسيه مما لا يملك ولا من غير رشيد ما لا يشي ودنا سوني غدا uku sune sharuɗan bashi wato na farko na farko cikin sharuɗan bashi shine abinda za a bayar da bashi a san iyakarsa in na awu ne a ce mudu goma na ka san goma ka karba da haka ranar biya goma za ka kawo ba ba da bashi ba a san me aka karba ba yau a san iyakar shi yau abu in na sikeli ne an san kilogram kaza na karba na kilogram kaza zan zan dawo in na abu ne yawa an san yawansa guda goma ne na karba na ga guda goma na dawo da shi kuma me da haka dole ne a san me kayan kuɗi ma a san yawansa da nan da za a biya an san me za a biya amma a bada bashi ba a san me aka yawansa ba to babu shi na biyu shine a sanar da sifarsa da shekarunsa in dabba ce a sakamakon san dabbar da ya bayar bunsuru ya karba aro bashi ɗan shekara ɗaya na da haka in zai biya na shi zai biya ɗan shekara ɗaya a ƙa'ida amma da zai ba da ɗan shekara biyu ko uku da san ransa ba tare da sharaɗi ba sauran da babu ko to na uku shine ya zama wanda ya ba da bashin yana da dama akan abun shine abin da na ba da misali da kankana eh sai ce bai yiwuwa wanda bai mallaki abu ya ba da bashin abin ya ce kuma wanda bai da hankali bai ba da bashi mutum ne yana da kanti sai ya bar yaron shi dan shekara daya a kanti sai kuma sai ka zo ka yi duka ka ce yaro ya baka bashi na to in yaron ma ya baka bashi to bashin a musulunci bai bayu ba saboda bai da hankali sai ya zama wanda zai ba da bashi yana da hankali a hakamuhu liƙarri a hakamu hiya an yamlika alƙardu bil qabdi fa mata qabadahu al mustaqrad mustaqradu amalakahu wa asbaha fi zimmatihi thani yajuzu al qardu ila ajalin وكونه بدون أجل أحسن لما فيه من الإرفاق للمستقرد ثالثا إن بقيت العين كما كانت يوم الاستقرار ردت وإن تغيرت بنقص أو زيادة رد مثلها إن كان لها مثل وإلا فقيمتها رابعا إن كان القرض لا معونة في حمله جاز وفاؤه في أي مكان أراد المقترض وإلا فإنه لم يلزم المقترض وفاءه في غير موضوعه خامسا يحرم أي نفع يجره القرض للمقترض للمقترض akwai muktaradi ne akwai muktaridi muktaridi shine wanda ya bada bashi muktarad wanda aka ba bashi yace sawa'un kana bi ziyadatin fil qarabi aw bi tajwidihi aw bi naf'in akhar kharaja 'an al qarabi in kana zalika bi shartin wa tawadu'un bainahuma amma idza kana mujarrad ihsan min al muktaradi fala ba'asa إذا أدى رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا خيارا رباعيا في بكر صغير وقال إن خير الناس أحسنهم كذا ما ليتي واتو hukunce hukuncen bashi na farko ya zama wanda aka ba bashi da zaran ya karba abin to ya zama abin ya zama nashi kun gane haka mutum ne ka bashi bashin dubu goma sai ka same shi yana cin kaji da farfesu sai ka ce ya malam yaya haka a kun gane ka tsaya tambaya to ba ka da wannan ikon tun da ya riga ya karba a matsayin bashi ya zama nashi da haka in dai ka bashi shi ke nan ba ruwanka ba ka da dama in ka ba mutum bashi ka kafa mai sharaɗin ne zai siya ai an gane ba ruwanka kawai dai ran da zai biya ka kama kudinka na da haka mala yake duk lokacin da wanda ya karɓi bashi ya karɓi abin da ya karɓa to malakahu ya mallake shi ya zama nashi da haka ya zama yana ƙarƙashinsa ba naka bane kuma sai ranar da ya dawo ma da shi na ranar ne kake da tasarrufi ranar ne ya zama naka kana sai da mota mutum yanzu ya ce to ni yanzu ban da kuɗi wannan ba motar nawa misali ka ce dubu ɗari biyar misali kawai nake ya ce to ka bani bashi shekara mai zuwa zan biya ka shi kenan ka ce to ba komai aka rubuta ya ɗauka sai ka haɗu da shi a gwagwale da ka ce to me ka haka gwagwale da kuma kun gane abinda ba ka da iko ba ruwanka da inda ne sai dai kawai kamar magana ta kila ko da tashi ci ka ga ya je wani waje mara kyau a babin nasiha amma cewa kana magana akan matsayin motar ka ce a'a ba ta ka bace tashi ce kai kawai kuɗi ne lokaci za ka jira ya biya ka da ka ya mulki ya zama nashi malaike na biyu wato ya halatta a sanya bashi zuwa lokaci wannan bashi za a biya shi ɗaya ga watan sha biyu za a biya shi ɗaya ga watan misali ɗaya misali a sa ya ce ya halatta a yi haka ya ce amma a ba da bashi babu lokaci to ya fi saboda akwai tausasawa mutum na ga wanda aka ba bashi akwai sukuni to shi ma musulunci kuma kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yace lalle da yi addu'a yace rahimallahu mur'am sai yace samhan idza idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza tada na Allah ya jika mutumin da yake da sauki wajen sai da abu in zai sayar abu yana da sauki Allah ya jika mutumin da in zai sai abu ma yana da sauki kaga kenan in za ka sai abu ka je ka yi ta tayawa ka yi ta damun kasuwa shi ma ba kyau ka gane wani yana ya cika wayo ya je diya gaji ya gajiyar da kasuwa har ka ga mutum ya kai je ka da Allah ina nan baya so wai yana ga iya kasuwa ne ba iya kasuwa ba ana son ka zama mai sauki ba a ce ka bari a cuce ka ba na amma kuma ba a son ka zama na mai tsauri shi annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a sai mutum da yake da sauki wajen sayan abu Allah ka ji ganshi mutum da yake da sauki wajen sayar da abu Allah ka ji ganshi mutum da yake da sauki wajen biyan bashi ma Allah ka ji ganshi shine sai sai malam yace idan aka idan aka bar shi wato a bude to wannan yafi yafi sauki na uku shine ya ce idan abin da aka ba da bashi yana nan yadda yake yana nan yadda yake to sai in lokacin biya sai a mai da shi a ba da shi amma idan abin da aka ba da bashi ya canza ya canza ya canza ya ragu ko kuma ya karu to sai a mai da amdadin abin da ya ragun nan in mai maiwa ne idan ba mai maiwa bane sai a yi kimarsa mutum ya ce ka ba shi a ran doki shekara goma sha biyu na? zai ringa hawa bayan shekara goma sha biyu zai dama da shi ya tsufa kawai kenan ya kamata in zai dama ya kama doki in garma na? yawa ko kuma a yi a yi a yi a lissafa irin wannan abin da ya ci na tsufan wanda ka ba da wato kwatankwacinsa na kuɗi na hudu na ƙarshe na hudu kai ya ce idan bashin da ka karba akwai wahala wajen ɗaukansa to shi kenan ya halatta a ba wahala wajen ɗaukarsa to ya halatta ka biya shi a duk inda ka ga dama amma idan ba haka ba ya zama wajibi ka biya shi a inda ka karɓe shi ai kun gane magana mutum ne ya karɓi kuɗinka dubu biyar a wuce sai kuka haɗu a lagos na? sai ya baka sai ka karba an gane mutum ne ya ɗauki karɓaran janareton ka me yake biya irin na masallacin nan a nan garin sai kuka haɗu a lagos na ya ce ga janareton ka a kaga shi ne akwai kaga ya cutar da kai na ya cutar da kai da haka ya zama wajibi ya ɗauko shi ya kawo abuja na ya kawo inda kake ya kawo shi ne sai shi sa mala ya ce idan abin da ka ɗauka ba wani hal a ciki na shi ne kaman biyan kuɗi na sai a biya a ko'ina amma idan akwai wahala to wannan yadda ka karɓa nan za ka mai da shi da ka wahalar mai da shi ɗin ba zai zama ka dora kuma wanda ka karɓi bashinsa ba na biyar ya ce ya haramta bashi ya kawo wani amfani ga wanda ya ba da bashi amfanin da na ƙari ne ko na sabuntawa ko na wani amfani amma idan an sanya sharadi shi ne magana da muka yi ɗazu idan an sanya sharadi amma idan babu sharadi kawai kyautatawa ne daga wajen wanda ya karɓi bashi mala ya ce wannan babu laifi shi ne fala ba su babu laifi ya ce saboda gashi don annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓi ragumi na dan matashi ya biya da ragumi cikakke wanda ya fi nan can kuma ma har yake gaya wa sahabbai cewa wanda suka fi ku alheri su ne wanda suka fi ku kyautata biyan bashi almadatu thaniya fil wadi'a madda ta biyu a cikin ajiya ajiya wani ajiye mu ko ba ita ce ajiya ba to malai ce ta'rifuhu ta'rifuha alwadi'atu ma yuda'u bi ay bi ay ay yutraku min mali wa ghairihi ladai man yahfazuhu man yahfazuhu liyaruddahu ila mawdi'ihi muwaddi'ihi mata talabahu malaiti ajiya ta'arifinsa shine a ajiya a bada wani abu a bar shi a wajen wani dukiya ce ko wani abu ne ga wanda zai tsara abin idan lokacin karban ajiya ta yi sai ya maidawa wanda ya bashi rama shine ajiya wani ajiye mun wani boye mun to حكمها الوديعة مشروعة بقول الله تعالى فليؤدي الذي ائتمن أمانته وقوله جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن من خانك إذ الوديعة من جنس الأمانات وحكم الوديعة يختلف باختلاف الأحوال فقد يكون قبولها واجبا على المسلم وذلك فيما إذا اضطر إليه مسلم في حفظ ماله بأن لم يجد من يحفظه له سواه وقد يكون مستحبا مستحبا فيما إذا طلب منه حفظ شيء حفظ شيء وهو يعنس من نفسه القدرة على حفظه إذ هذا من باب التعاون على البر المأمور به بقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وقد يكون قبول الوديعة مكروها وذلك فيما إذا كان الشخص عاجزا عن حفظها ما لا يتيه كنتم كنتم أجيا نفركو أجيا شريعة المسلمين تايد أباد أجيا تشرع أنت أجيا Allah da kanshi a cikin suratul baqara yace wanda aka bashi amana ya maida kake na ana bayar wanda aka ce ajiye mun to lalle ya maida abin da aka bashi da sanan Allah madaukake sarki a cikin suratul nisa yake cewa Allah yana umartan ku ku maida amana a wajen masu ita wanda suka ba ku ita da kuma bada annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ka maida amana ga wanda ya baka amana kuma kada ka haince wanda ya haince ka in wani ya ce ka kai haƙuri kar ka rama mala ce saboda ita ajiya amana ce yana daga cikin amanoni kuma hukuncinta yana sabawa da irin halayen da mutane suke ciki akwai wanda in an ba shi ajiya wajibi ne ya karba wajibi dole in an baka ajiya sai ka karba in ka ki karba ka saba wa Allah akwai mutumin da kuma mustahabi ne in an ba shi ajiya ya karba akwai mutumin da kuma makaruhi ne wato ba kyau in an ba shi ajiya kada ya karba shi yake sai malai ce shi wanda ya zama lalle in an ba shi amana sai ya karba shine wanda ya zama ya kiyaye dukiyar mutumin a wajensa ya zama wajibi saboda in ba haka ba zai yi hasara wataƙila zuwa a fi gane wannan misali mutum wasu su koro shi za su ƙwace masa dukiyarsa sai ganka da wani rami ko wajen wani ajiya ko wani waje wanda za ka iya ajiye masa kuma dukiyar tashi ta sha cewa na da Allah ajiye mu ba zama wajibi ka ajiye mu amma ban ka san shi na yawa kar wani ya sato abu hmm? ya kawo ya ce wajibi ka ajiye mara zuwa kama ka yawa ina nufin yanayi ba ko wanda za ka ga lalle in baka ajiye ma ba zai hasarar abu kuma za ka iya ajiye masa da haka a tsarin shari'a musulunci akwai lokacin da taimako yake zamawa dole saboda ɗan adam zai iya yi sa'anan bai yi taimakon ba ɗan adam zai shiga cikin damuwa kamar yadda yake musulunci ya tsara duk abin da zai cutar da ɗan uwanka kada ka yi irin labarin da ake ba wa tauni wai za su tafi kasuwanci yana ɗan uwan shi yawa bin shi bashi na wasu dubban kuɗi wai sai da ya ga amurwa sun tsare su ana binciken kuɗi ana ƙwace kuɗi shine sai ya maza lissafa ya cewa na ga kuɗinka na kaga wannan ai na zalunci ne ayin bugunta ce wato ga kudinka a kwace ko shi an kwace hmm a hannun shi kaga wannan musulunci bai yadda da wannan wannan tsabarin mugunta ne da aka shi wannan shi ne sai kuma wanda shi musahabi ne ya ajiye idan ya zama shi wanda ya bada ajiyan bai da bukatuwa na dole sai an ajiye masa wannan abu wato ya zama shi zai iya ajiye kayansa akwai wanda in ba ajiye masa ba abin zai salwanta aka samu wannan a cikin mutane na wanda suke rayuwa a wurare na shi yanayi yake sa a gane za a ce da Allah wani ajiye mu wataƙila inda zai je ka ce je ka ajiye kayan ka kawai ka san za a sace misali nake na kawai ka san in baka ajiye masa ba yayi hasarar to kaga wannan ya zama wajibi ka ajiye masa akwai wanda kuma kasan zai ajiye kayan shi na sai a rike kayan kasan babu komai a ciki to shi kuma wanda ya zama makaruni ba shi ne wanda ya san ba zai iya ajiya ba to shi wannan makaruni ne an ba shi ajiya kai ya karba wato saboda ba a ba kura ajiyar nama eh sai ma da ya akamuha hukunce hukuncen ajiya an ya kuna kullum minal muwaddi'i wal muwaddi'i indahu mukallafan rashidan fala yuda'u sabiyu wal majnun wala yuwadda'u indahuma لا دمان على المودع على المودع عنده إذا تلف الوديئة بدون تع- تعد منه أو تفريط لقوله صلى الله عليه وسلم لا دمان على مؤتمن وقوله صلى الله عليه وسلم من أودئ وديئة فلا دمان عليه ثالثا لكل من المودئ والمودع عنده رد الوديعة متى شاء لا يجوز للمودئ المودع عنده أن ينتفئ بالوديعة بأي وجه من وجوه النفع إلا بإذن صاحبها ورداه إذا إذا- إذا اختلف في رد الوديعة فالقول قول المودع عنده بيمينه إلا أن يأتي المودع آه، بينة تثبت آه، عدم ردها إليه نعم malace waɗannan guda biyar su ne hukunce-hukuncen wato ajiya na farko ya zama wanda ya ba da ajiya da wanda aka ba ajiya kowannensu baligi ne na babu yaro ƙarami ba yaro ne ya ba da ajiyan ba na ba kuma yaro aka ba ajiyan ba duka kowanne ya zama ya mallaki hankalinsa wato da haka yaro karami ba baya bada ajiya kuma ba a bashi mahaukaci baya bada ajiya kuma ba a bashi sanan ba a bashi a- a- ba su sa'adi na biyu shine yace wanda aka bashi ajiya to fa idan abin ya bata ba zai biya ba in ƙara faɗa eh to wanda aka ba shi ajiya in abin ya bata ba zai biya ba malai ce sai dai idan akwai wani ta'addanci da shi ya yi wato shi ya yi sanadiyar na abin ya bata amma da irin musifa da take samun mutane ka ba mutum ajiya ya je ya kulle ya boye ma ya ajiye allah ya kiyaye sai gobara ta ci gidansa misali nake yi ba za ka ce ya biya ka ba kai ma an ma gobara kai ma sai ya gaya ma jaji na Allah ya kiyaye gaba na sai dai in an da wani aiki na ganganci da ya aka samu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu biya akan wanda aka amince da shi aka bashi ajiya sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda aka bashi ajiya to ba zai biya ba ya bata ai aminci ne ko al a a menene al aminu eh, la yuduman shi wanda aka amince da shi baya biyan abu ne in ya salwanta na uku gadin wanda ya bada ajiya ko wanda aka bashi ajiya to duk lokacin da wanda ya bada ajiya ya ce a bani kayana na to wanda ya bashi da ajiya shi kuma sai ya bashi kayan shi duk ran da ya zo karɓa na sai ya bashi kayan shi aka ma mutane ajiya sai aiki da abin da aka ba su ajiya in baka tambayi izinin wanda ya baka ajiya ba kayi haram amma kana da dama in ka ya baka izini kana kasuwanci wani ce malam zan baka ajiyar kudi na miliyan biyar ko miliyan goma ka ce masa to ka bani izini na zuba a cikin kasuwa in ya ce ka zuba shi ke duran da ka zo nema zan baka an gane wannan dole sai ka nemi izininsa kafin ka yi wannan shine sai malace na hudu bai halarta ga wanda aka bashi ajiya yi amfani da abin da aka bashi ajiya ta kowane bangare ba zai amfani da shi ba sai da izinin wanda ya bashi ajiya na kai ne mutum ya baka ajiyar lema a naɗe a gidanta kawai sai ruwa ya ɓarke a kallo na kuke ba dama ka bude da da izininsa shi ne amfani ne ai amfani ne za ka in ya ba ka ran da ya ba ka ce to malam in ba na ga ruwa zan dana sai ba komai ya ce a'a za ka dana mu ban kayana ya fasa ajiyar shi kenan ya ce idan aka samu saɓani lokacin mai da abin da aka ba da ajiya to shi maganan wanda za a karɓa shi ne wanda aka ba ajiya shi maganarsa za a bi a shari'a ya ce kuma zai yi rantse mutum ne ya ba da ajiyan huluna guda uku da ya zo sai aka ba shi guda biyu sai ya ce guda uku ya kawo a'a mai sun ya ce biyu ka kawo kaga an samu sabani to wannan shari'a za ta za ta za ta saurara shine wanda aka bashi ajiya maganar sa za a ji amma zai rantse da Allah cewa biyu aka bashi na shikenan biyu aka bashi yace sai dai idan wanda ya bada ajiyan kuma ya zo da shaida ya zo da shaida wanda zai mai da shaidan wannan mutumin ce malam ai da kai muka kawo masa ajiya zo mu je hula nawa na bashi ce uku muka kawo ma kaga yana da shaida to shine kawai alƙali kuma zai ta saurare wancan magana kafiyatu kitabatiha lokaci ya yi ko? in ci bakwai? منتنا كيفية كتابتها سورة كتابة الإيداع أقر فلان أنه قبض وتسلم من فلان مبلغ كذا على سبيل الإيداع الشرعي ملتزما حفظ هذه الوديعة وصومها في هرز مثلها في المكان الذي أمره المودع أن يدعها فيه وهدر المودع المذكور وصدق على ذلك التصديق الشرعي وتربط بعد أدياء za a ce wane sai a sa wane wane a sa sunan mutum wane ya tabbatar da cewa ya karbi ajiya daga wajen wane na kaza wato yadda shari'a ta yarda shi kuma zai tsare wannan abin zai ajiye shi ya kiyaye shi a wajen da wanda ya ba shi ajiya yake so a ajiye mutum ne ya zo ya baka ajiya saboda kana zaune a wuce ya baka ajiya ka ajiye masa sai ka ebi kayan shi ka kai shi gwagwa kun gane to in ya bata sai ka biya shi in ya bata sai ka biya da to inda inda ya kama inda yake son ajiyan nan to anan za a ajiye ta sannan ya wanda ya bada ajiyan nan ya zo ya gaskata abin da ya bayar yadda shari'a ta tanadi sai na biyu kita kitabatul radd yadda kuma ake maidawa in an zo nan an kawo ne yanzu kuma za a karba shine sai a rubuta a ce a karra fulan annahu qabada wa tasallama min fulan ma mablaguhu kaza qabdan shar'iyyan wa sara zalika ilayhi wa bi yadihi wa hawzatihi wa zalika huwa al-qadar alladhi kana al-qabid al-mazkur aw da'ahu inda al-maqbul minhu qabla tarikhihi wa lam yu'akhkhar lahu min zalika shay'un qalla aw kathira وصدقه الدافع المذكور على ذلك تصديقا شرعيا ثم ذلك بتاريخ كذا malaci yanda ake maida wato in an baka ajiya kuma yanda ake maida shi a musulunci za a rubuta cewa to wani ya tabbatar ya karbi abin da ya bada ajiya kaza da kaza da ya bayar daga wajen wani da ya bashi ajiya sai a rubuta abin ya karba yanda shari'a ta yi tanadi kuma yana abin yana nan ya koma hannunsa kuma iyakar abin da ya bashi kenan wanda yanzu ya maida masa da ranar da ya bashi da ran da ya karba babu wani jinkiri a ciki bai rage ba bai kara ba kuma ya gaskata abin da ya bashi wanda aka ambata yadda shari'a ta ambata sai a kan tambaya dan uwanmu da Allah ya mar rasuwa jiya ne ko Husaini mai sai da kayan kayan gwari a nan a nan gadi Allah ya masa rasuwa jiya na yau aka binne shi ko jiya da daddare yau kuma aka binne shi akwai dan uwansa da ya zo ya ba da sanarwa cewa da Allah wanda yake bin shi bashi ko wanda shi yake bi bashi akwai ɗansa akwai kuma honorable na alhaji yahaya da Allah kowanne a cikinsu a iya samun shi na inda wani abu a tsakani to Allah ya ji kanshi Allah ya sa ya huta kun ga ana ta tafiya ko na eh Allah madaukakin sarki ya sa mu cika da imani da zuma da safe mun je makabarta haka nan dai zaka ga abubuwa in ka ga muna fitowa a cikin makabartan gudu da tara na safin yau sai wani yake cewa gaskiya ana mutuwa a garin nan kuka ai ba wai garin nan bane ana mutuwa a ko'ina na ce masa ai ka san garin nan abuja mutane ba su gane ba wato yau abuja tana da shekara kusan talatin da 'yan ɗoriya su waɗanda suka zo abuja suna samari yanzu sun kai 'yan shekara 60-60 na wannan shi ne mafi yawan wanda suka zo abuja a lokacin da aka yi su suna 'yan shekara 30 da ɗoriya ne yanzu kuma suna 'yan shekara 60 da ɗoriya to kaga an zo wajen ko ba zo ba a an zo wajen hadisun annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi amaru ummati ma baina 60 wa 70 yace mafi yawan shekarun al'umma ta tsakanin 60 da 70 za su bar duniya sai yace kadan suke wucewa kadan ne suke wucewa da haka wallahi duk wanda ya shekara 60 ya zo goda ba wannan magana ta gaskiya nan ya ringa har hada kayan shi ya ringa shi shiryawa mu da ba mu zo bodan ma ba ne mu ringa shishe ka gane eh wallahi abin abin abin akwai ban tsoro wallahi in ka je in ka je nan makabarta yanzu na ce wani wata wani sati na ce ka gani ne in kana son ka ji mamaki ka gane ana mutuwa ka yi maki inda ka bar kabari wannan sati rana ita yau ka zo sai ka rasa daga ina ake mutuwa sai ka zo ka samu an binne mutum ya kai talatin a nan a nan gudu to kaga ana ta tafiya ana ta tafiya danin abin da ya kowa zai tafi ba wai wani da ba mai zama to amma abin nema shine Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa mu yi abin da ya kamata Allah madaukakin sarki ya yaye wa al'ummar musulmi wato musifar da take ciki wato musifar da ke muke fama da ita tana da yawa wani ya turo mun karatun wani yaro yana kirga wasu malamai yana duk wanda ya bi su wuta zai shiga da sunaye yana wasa da addini wasa da addini ba ka san wanda zai shiga wuta na ai ba a kiran ma mutum cewa to shi kenan shi kadai ne an bi shi za a shiga aljanna na duk ya lissafa malaman kasan kaf na ba wanda ya ci ne in ka bi shi wata za ku to wannan ba daidai ba ne ka yi wa'azi kawai ka gaya mutane wanda Allah ya shirya da shi ya gane wanda ya shirya duk kai ma lamarin naka ba hannun kai ma kanka ba ka san da za a yi da kai ba na shi ne abin aiki yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa'azi kada ga annabi ma yana takatsantsan na annabawa haka suka yi ta takatsantsan amma ba dai kai ka zo a wannan zamani a wannan lokaci na kana magana kaman kai an baka takardar tirera biyu na ka san wanda aka bashi na kiliyaran fas shi irin ya haye yanzu saura ku ne kuke cikin matsala mai magana haka bai da kyau Allah ya shirye da mu Allah ya ji kan malar sai Allah ya sa ya huta na'am na'am kan magana da ka zo ba shi ajiya ka ce masa ajiye mu a shagonka to ai kaga kai ba ka ba shi iyaka ana maganar mutumin da ya bada inda za a ajiye mar kaya aka karba kan canza to akwai ganganci a ciki amma an ka ba shi ka ba shi a buɗe ko ina ya ajiye ma shi kenan ya zama amintacce ba zai biya ka ba ka gane wani ajiye mun kayan nan a shagonka misali nake to shikenan sai ya dauka sai ya tafi da shi kauyen su sai aka sace ya ake magana ban gane ba me yake ban ji mana walla na'am oho na'am mutumin da aka bashi mukami yawa yace meye amfanin kuma a ce a bashi qur'ani ya rantse na amfanin shi saboda constitution shine shine ai ai tsarin mulki ne sa ko ana tsarin mulki ne sai a ringa rantsuwan ko ko ba shi ne a ba ta da kyau mana to ai saboda shi suwa suka rubuta rantsuwan wato Allah zai kiyaye wato shi Allah madaukakin sarki da ya ce bin shi sai muka ƙi bin shi shi yasa ake ta shan wahala duk wahalar duniya da ka gani sakamakon rashin bin Allah har da wanda aka zo aka yi mana wayo a cikin addini ka san yanzu duniya abinda ta dawo saboda an yi an yi an yi a ce babu musulunci an kasa an gane ba zai yi ba to sai kuma aka shigo cikin musulunci da musulunci ake ta yaudarar musulmi yanzu waɗannan ake cewa wasu sabon ƙungiya sun fito a sokoto na kaga ai kawai kai ka sani ka san yadda aka yi boko haram haka sun aka yi na nan ba wani abu duk mai hankali ya san kawai na kawai shiri ne a zo a a ƙara hargitsa al'umma shikenan to an gane ba za a iya har gizawun ba sai kuma a cikin addini za a yi wasu kuma sai su yaudaru su ɗauka da gaske ne a yi lokacin tun daga alƙa'ida su magana usama bin ladin ai wasu sun ɗauka usama bin ladin gaskiya ne sun ɗauka kamar wani mujahidi ne yana san allah yana so ya watsa musulunci ba san cewa shi kanshi amerika ta yi shi ba sai da gaske amerika ta kera shi ta kyara shi ta shi ta bashi kuma ya tsirge mu yana ta yaudarar al'umma in mutum sai da gaske ya ga kai wannan akwai imani suna na abubuwa da yawa da ake tawa al'ummar musulmi saboda an ga ta nan ne kawai za a samu su kuma idan aka samu mutum dawo da shi yana da wahala dan zai dauka kaman gaskiya ne zai dauka kaman haka ake yi abubuwa da yawa su su su tura ba su bar mu ba yahuda ba su bar mu ba shi yasa suke da waɗannan hikimomi shi yasa dan adam su ya dage wajen addu'a da neman Allah ya hada shi da hatta koyon musuluncin Allah ya hada shi da wanda zai koya mar shi daidai na dan an baka baibai dan ana ba wasu baibai kaga waɗanda aka ba su musulunci da cewa musulunci babu hadisi sai qur'ani shi ma an ba su shi baibai saboda za in ka kalli abin ka san kawai batar da mutane ake babu wani abin da zaka kama amma wani zai ga to ya tunda ba an ce qur'ani kawai za a bi na kamar yadda aka yaudaru wasu aka ce musu ana kan iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda baya san iyalan gidan manzan Allah yana musulmi babu wanda baya san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana musulmi amma inda aka fito sai kaga mutum kaman duk an sa mutane cikin kidima da rudu da kuma duk alama ce ta ƙarshen lokaci yawa daman kuma an faɗa da haka Allah dai shi yadda mu hanya madaidaiciya Allah madaukakin sarki ya tsaye da mu akan gaskiya ya samu rayu akan ta kuma mutu akan ta sallu ala nabiyil karim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واسقي مدخله وغسله بالماء والثلج والبرد ونجه من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ان كان مسلما فبلسانه وان كان مسيئا فاسد عن سيئاته اللهم لا تحرمنا اجرا ولا تفتنا بعد اللهم اغفر لنا اذا وصلنا الى ما صار اليه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين